الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a biyar ga watan juma'a ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wanda littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am al-muhaimin da albaru wai ma'anar waɗannan sunaye biyu daga cikin sunayen allah subhanahu wa ta'ala lafazin almuhaimin da kuma albar idan aka ce almuhaimin a hausa shine ake nihin maga asirin kowa wanda mai boyuwa ba ta boyuwa gare shi a cikin sama ko a cikin ƙasa ma'ana duk abin da bawa ke aikatawa to ubangiji ta'ala yana sani game da wannan aiki kuma yana ganinsa kuma yana da iko a kansa shine ma'anar al-muhaimin maga asirin kowa kenan wanda wani mai koyu wata mai koyuwa ba ta koyuwa gare shi kamar yadda ya faɗa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle ubangiji ta'ala wani abu komun kankantarsa a cikin sama ko a cikin ƙasa baya koyuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kwa lafazin albar an gane ku kenan shi almuhaimin an ciro shi ne daga alhaimana in aka ce alhaimana ya zama tu kenan mai kiwo akan abu wanda yake ganin abu yana da iko wannan yana kula da shi ya sa ido a kansa shine ake kira da alhaimana shi kuma lafazin albar shine ma'ana an ciro shi ne daga albir ma'ana wanda yake ubangijin da ya kai matuƙa game da aikata alkhairi game da bayansa wanda ya kai matuƙa game da aikata alkhairi game da bayansa shi ne ya ce inna kunna na duhu min qabl annahu huwa albarru rahim albar kenan wanda yake mai yawan aikata alkhairi game da bayansa don haka waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbatar ma kansa can me yake faɗa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun dan haka dai ƙarin fa'ida sanin cewa kaza suna ne daga cikin sunayen Allah wannan baya kasancewa sai ta hanyar wahayi nassi na alkur'ani ko hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata a darasinmu na al'aqidatul wasitiyya haka kuma a darasinmu na sulamul usul cewa sanin Allah subhanahu wata'ala ko kuma mu ce sanin abu kamar yadda malamai suka faɗa baya kasancewa sai ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ka san abu ka san hakikani ka san shi baya kasancewa sai ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku hanya ta farko shine malamai suka ce abinda ka taba gani da idanka abinda ka gani da idanka za ka iya ba da bayani cewa kamar kaza yake kamar kaza yake an gane ko duk abinda ka gani da idanka za ka iya siffanta shi ka ce kaza ne yana kamar kaza yake kaza ne hanya ta biyu in ma ya kasance ka ga kwatancin shi ka taba ganin kwatancin shi za ka iya ba da bayanin cewa kamar kaza yake abinda ka taba ganin kwatancinsa irin shi za ka iya ba da labari hanya ta uku shine wanda ya san abun ya baka labari cewa kaza kaza ne idan muka ɗauki hanya ta farko ubangiji subhanahu wa ta'ala shin akwai wanda ya taba ganinsa ba wanda ya taba ganin shi a wannan rayuwa ta duniya hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da daren da aka tafi saman bakwai da shi bayan ya dawo aka tambaye shi aka ce daren da aka tafi saman bakwai da kai kaga ubangijinka maza Allah ya ce nurun anna arahu hadisin yana cikin sahihu muslim maza Allah ya ce haske ya sha makance tsakanina da shi ta yaya zan gan shi shi kanshi ya tabbatar da cewa bai ga ubangijin shi subhanahu wa ta'ala balantana mu to kaga tunda bamu taba ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala shin za mu iya siffanta shi mu ce kamar kaza yake a'a hanya ta biyu ita ma ta koyi gare mu shin mun taba ganin wanda ya kama da ubangiji subhanahu wata'ala babu wanda ya kama da sifa daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ya ce mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kuma haka ya ce mana walam yakul lahu kufuwan ahad haka kuma ya koma faɗa mana hal ta'lamu lahu samiya kenan hanya ta biyu ma ta kori gare mu domin ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da yi kama da shi daga cikin halittu kenan ya rage mana hanya ta uku wanda ya san shi kenan ya bamu labari game da sunayensa da sifofinsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da abin da ya zo mana da shi na alqur'ani da sunna dan haka sanin cewa kaza suna ne na Allah ko kuma sifa ce daga cikin sifofinsa wannan sai ta hanyar wahayi shine alkur'ani da sunna don haka waɗannan sunaye guda biyu almuhaimin da albar alkur'ani ya tabbatar mana cewa sunaye ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sunayen allah subhanahu wa ta'ala mushtaqqa ne kamar yadda yanzu a cikin a ƙarƙashin almuhaimin za ka tsago masa sifa ita ce alhaimana ganin asirin kowa da komai ba abin da yake koyuwa gare shi kamar yadda in ka ɗauki sunan shi al'aziz za ka ciro masa sifa wato ita ce al'izza idan ka ɗauki al-malik za ka ciro masa sifa shine al-mulk idan ka ɗauki al-qadir za ka ciro masa sifa ita ce al-qudra idan ka ɗauki al'alim za ka fitar masa da sifa al'ilm idan ka ɗauki alhayu suna ne nashi sai ka fitar masa da sifa shine alhaya idan ka ɗauki asami za ka fito masa da sifa assam idan ka ɗauki albasir yana da sifa albasar to haka sunayen allah subhanahu wa ta'ala sunaye ne waɗanda suke mushtaka a kowane suna ubangiji ta'ala yana da sifa wadda ta dace da girmansa
na'am kamar yadda ake a kasuwar kara mutum ya kawo saniya kan ya sai da ta iya cinikin wata zai ba da la'ada da sharaɗin cewa idan bai idan ya ce bai cinikin wani la'ada shi an sai da bata shi shi kenan wai misali kamar misali kaya ne kai ciniki za ka ba da kuɗi sai ka ba da la'ada ka ba da lokacin da za ka zo da kuɗi ka ce to eh, sai aka ma sharaɗin cewa to idan ba ka zo da kuɗi ba to ba maganar faka wayoyo la'adarka la'adarka ta ciyu don haka wannan sharaɗi ne wanda yake batacci kuma cin dukiyar jama'a ne ta hanya wadda take haramtacciya domin duk sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah ko ya kai sharaɗi ɗari batacce ne kamar yadda za mu iske a darasin mu yau don haka wannan sharaɗin cewa in har ciniki bai tabbata ba to ba maganar ka dawo kan la'adarka ita kanta la'ada ba ta da asali game da ciniki babu wani dalili da ya nuna cewa in an yi ciniki a ba da la'ada babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka in ka ga dama ka bada wannan kyautatawa ce abinda ta yi niyya ka bada in ba ka bada ba kuma hannu ba laifi ba ne ba ba ka da laifi a gun Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa a kasuwar dabbobi sharaɗi ma suke yi idan ka zo sayan misali abin da ya shafi manyan dabobi daman duk wanda ya kawo babbar dabba to akwai wakilin shi a kasuwa shi zai damka ma za ku yi ciniki da shi mai dabbar idan kuka yi ciniki da shi shi wannan wakili nashi zai zo sai abin da ya yanka na la'ada in har abin da ya yanka baka bada ba to wannan ciniki yana iya fasuwa wannan ni ne tabbas akan haka mun tafi sayan wata babbar dabba an kashe ciniki jika dari biyu da hamsin kawai shi wancan sai ya zo sai ya ce wai la'ada jika ashirin za a ba shi jika ashirin to wanda na sa gaba akan haka sai ya ce a mu jika biyar za mu bada sai ya ce a kawai ciniki bai yi kawai sai aka dawo da kuɗi wai dole sai an bashi abin da yanka sai da ya zaman tuho wasu suna lallashin shi da masu dabobin ana lallashin shi ana bashi magana da kyar ya amshi jika goma wai in ba a ba su ba shi kenan wacce niki ya tashi kaga wannan nau'i ne wanda yake na zalunci ƙwarai cin dukiyar jama'a ta hanya haramtacciya kamar yadda Allah ya haramta mana haka wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kuma haka yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin min an taradin minkum wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kuma haka manzon Allah ya faɗa mana kullu muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa iru don haka baya halatta ita la'ada kyautatawa ce in ka bada ka kyautata in baka bada ba kuma ba laifi baka yi amma a mai da la'ada ta zamanto shar'i na tabbatar ciniki to wannan haramu ne duk wanda ya ci wannan ya ci haramu don haka kenan in ma sun yi wannan sharadi na cewa in har baka zo da kuɗin kayan da ka saya to la'adar ka ta hallaka wannan zalunci ne kuma dole za a dawo ma da mutum kayan shi a ranar kiyama darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabu shuru mun tsaya ƙarshen babi na bakwai baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sharɗa fil muzara'a game da mu'amala wato ta shine noma gona ko ka ce shayarwa idan aka ce almuzara'a an ciro shi ne daga azzar mai gona ya bayar da gonarsa game da wanda zai kula game da gyaranta shine malam ya zo mana da hadisin yahaya bin sa'id daga yake faɗa cewa na ji hanzala a zuraki na faɗa cewa na ji rafi ibn khadij Allah ya ƙara masa yadda na faɗa kunna akthar al-ansari haqla yake cewa mu mutanen madina ko kuma kunna akthar al-ansari haqla yace mu a birnin madina ma'ana danginmu yace mun fi kowa yawan gonakai idan aka ce alhaqal ita ce gona kenan shine yace kunna akthar al-ansar haqlan yace mu a birnin Madina mun fi kowa wato yawan gonakai sai yace fa kunna nukri al-arda mun kasance mukan ba da hayar gona cewa wani ya je ya noma ta an gane ko a kan sharaɗin ɓangaren abin da take tsirasuwa mu ba shi wani ɓangare mu ce nashi ne abin da ya samu na amfani nashi ne wannan ɓangare daga wuri kaza zuwa kaza namu ne sai ya ce farubba ma akhrajat hadhihi wa lam tukhrij bihi yace so da yawa akan yi katarin ita wannan sai ta fitar da 'ya'ya wannan kuma ta ki fitar da 'ya'ya wani bangaren sai ya ba da 'ya'ya kamar yadda ake bukata wani bangaren kuma ya kasance mai makasabanin haka wani lokacin bangaren shi mai gona sai ya yi amfani bangaren shi wanda zai kula da aiki da gona kuma sai ya zamanto bai samu komai ba lafazin zihi a nan ismul ishara ne lil mu'annas ha'ul in ana kara ta ne da tambi ka ce hazihi amma asali shine zihi kenan wannan ko a hausa ka ce wanne ne ya kenan mace kenan shine ce walam tukuriz zihi kenan wannan bata fitar ba wannan ta bada yaya wannan bata bada ba to sai ya kasance akan samu rikici yanzu misali shi mai gona bangaren da ya yanka ya nuna ma wanda zai kula da gyaran gonar shi sai ya samu amfani shi mai gyaran gona bai samu komai ba kaga anan ya yi wahalar banza to sai akan samu rikici akan haka sai ya ce faluhina an zari sai aka hane mu game da yin haka irin wannan mu'amala manzon Allah ya hane mu sai ya ce walam nunha anil wariki ya ce amma ba a hane mu ba anil wariki wato game da abin da ya shafi kuɗi kenan naka ba da kuɗi ga wanda zai kula da gonarka in ma kenan yi za a yi kamar yadda ya gabata cewa sai dai ba za ka nuna masa wani bangare sai dai ya zo ya gyara gona gaba ɗaya ku yi yarjejeniya da shi abin da aka samu na amfani yana da kashi ɗaya kai mai gona kana da kashi biyu ko kuma za ku raba tsakiya kowa ya daure ko kuma kenan a yi jinga ka biya shi kenan ya noma maka gonarka don haka a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin nuna mana cewa wato akan iya yin sharaɗi kenan game da abin da ya shafi almusara'a kamar yadda wato bayani ya gabata sai dai sharaɗin kare zamanto ya saba ma shari'a za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ما لا يجوز من الشرود في النكاح قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري وابن شهاب عن سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع هادر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yin sharaɗi a wajen aure abin da baya halatta na sharaɗi wato a wajen aure akwai sharaɗin da yake halatta akwai kuma sharaɗin da baya halatta kamar yadda babi ya gabata nan kusa babi na shida babu shuruɗi fil mahar inda uqdatin nika baban da ke bayani game da yin sharaɗi game da sadaki a wajen kulla aure kamar misali a yi sharaɗin cewa to sai in zaka biya kaza ko kuma abin da zaka bada ya zamanto kuɗi hannun ba bashi ba an gane ko da ko wasu sharuɗa da za a yi na cewa sai in za ka mata kaza ko kuma ta ce misali sharaɗi shine kar ka fitar da ni daga garinmu in ka aure ni ka zaunar da ni a garinmu to duka waɗannan sharuɗa akan yi su ne a gun ɗaura aure kafin a ɗaura amma in bayan an ɗaura aure duk sharaɗin da za a zo da shi to wannan ba a la'akari da shi to a nan babi ne na cewa ma la ya juzu mina shuruɗi bin nika abinda baya halatta na sharaɗi wato game da aure shi ne a nan malam ya zo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya bi uhadirul libad manzon Allah ya ce kada ɗan binni ya jibinci sayar ma ba kauye kayan da ya zo da su idan ba kauye ya lauto kaya ya zo birni domin ya sayar to baya halatta dan birni ya zame masa dillali an gane ko kaga kamar yadda kawai in mutum ya kawo dabobinsa a tambaya ta dazu kawai sai su amshi wai baka da iko akan dabar kawai su su ne za su gani to bayya halatta dan birni shine anan abdullahi dan abbas da aka tambaye shi aka ce masa ma ma'ana qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam la yabi uhadirul liba jaye ai la yakunu lahu musarar aka ce masa ne manzo Allah yake nihi da cewa kada dan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayansa shine yace ai la yakunu lahu musarar kar ya zame masa dillali kar ya zame masa dillali za mu iske wai ba ma kasancewar dan birni ya zame ma dan kauye dillali a lokacin da shi ba kauye ya kawo kaya zai sayar hatta da ba kauye in ya tashi sayan kaya ya zo domin ya sari kaya ya koma kauyensu bai ya halatta kai dan birni ka zame mushi wakili ka ce kawo kar a bugi hancinka bai ya halatta menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mana hani game da haka shine kamar yadda aka rawaito yake cewa da inna safika falatihim fa inna Allah yarzuqu ba'dahum min ba'd kabar mutane a cikin raukanarsu ubangiji ta'ala shi ke azurta junansu da juna yanzu misali ba kauye idan ya kawo kayansa birni shi fama yake fa ya sayar da wannan kaya a wannan yini ya koma garinsu saboda shi duk lokacin da ba kauye zai shigo cikin birni a takure yake saboda yanayin ya saba da yanayin da ya saba rayuwa tamkar an sanya shi a cikin wata kwalba an an kulle sai in ya duk wanda ya saba zaman daji bai iya zama cikin gari kamar yadda wanda ya saba zaman birni bai iya zama a ƙauye sai dai ku to kaga kasancewar shi ba ƙauye idan ya kawo kaya duk yadda ya wannan kawai sayar da kayan shi zai mutane su samu amfani su sayi kaya da rage su ma su sayi ma jama'a da rage amma in shi dan birni ya jibinci misali in dan kauye ya kawo hatsi in zai sayar da wannan hatsi dala dari dari in dan gari ya jibinci wannan akalla sai ya kai shi wajen dari da ashirin sai ya kurace to kaga a nan akwai cutarwa ga jama'a maimakon shi ba kauye ya sayar da kayan shi da rage waɗanda suka saya da rage su masu sayar ma da jama'a da rage me yasa duk komai yake tsada wasu al'amuran kasancewar wasu ne ake samu su shiga gaba akan wannan su takura ma jama'a kamar yadda wani dan uwa wanda ya riki minista na ilibash yana daga cikin ɗalibanmu a wancan kenan wannan mandata farko shine matsayin minista wanda yake na ilibash shine ya ce ya yawo kasashen da suke makwabtaka da niyyar ya ce ya ga dukkan kasashen nan sun fi nan arhan nama kuma alhali mu mun fi su wadatar dabobi wanda wasu kasashen daga nan ake kai musu dabobi ya ce gaya shi kilan nama abinda yake fitowa daga mayanka wajen jika biyu da hamsin ko sama da haka wanda suka fito da za su sayar da shi kamar jika biyu da rabi su dan wani ya ce asali ba abin ya ce duka kiran abin da yake fita bai ya wuce ya ce jika ko jika da nawa ne ya ce kawai wasu ne ke akwai wakilai a nan wanda an ɗaure musu gindi saboda zalunci kawai su za a su amsa a kamar misali jika da hamsin kuma su ne za su bada shi a jika biyu sai sun ci wajen kusan jika guda akan kowane kilo kuma suna nan a zaune ba ma wani wannan ba kawai a takarda ake rubutawa to kaga zalunci zalunci ne inda a ka'ida za a bi kilon nama bai wuce jika da hamsin in ya yawa da yanzu shi da kanshi minista yake tabbatar mana da haka to don haka bai ya halatta misali shi dan birni ya zame ma ba kauye dillali game da sayar da kayan shi za mu iske cewa wakili ma ba ya zame ma ba kauye game da sayan kaya ya bar shi aje a bugi hancin shi kenan mutane su samu amfani kaga yanzu misali in a ce yanzu misali shi ne muka yi misali kenan in shi zai sayar za mu bayani zai zo akan waccan gaba ta biyu kenan in shi zai sayar da kayan shi dala dari dari in dan birni ya zame mishi dillali sai ya kai kayan sai ya kai dari da goma ko dari da ashirin kenan kaga anan ya kuntata ma jama'a dole su ma wanda suka saya kuma za su kara akan to shine yace la yabi hadirul libad la anan nafiya ce shi kuma annafiyu ablagu minan nahyi kamar yadda malamai suke faɗa cewa korewa ya fi kai matuƙa game da hani da a ce maka kar ka yi kaza to gara a ce maka ba a yin kaza to ya fi kai matuƙa saboda akwai hani da ɗuriya akan haka kenan can ma ba a yi ba ɗabi'ar mumini ba ce ba la ya bi uhadirul liba maza Allah ya ce dan birni baya jibintar sayar ma ba kauye kayansa da ya kawo maza Allah ya ce wala tanajashu gaba ta biyu ya ce kuma kar kuma junan ku in giza mai kan turuwa lafazin wala tanajashu an ciro shi ne daga wato almunajasha wanda kuma kalmar an ciro ta ne daga al-najash idan aka ce al-najash shine isaratu shay wato ka kado abu daga cikin ramunsa kamar misali rami na kurege da abin da ya kama da haka ka san ai kofofi yake yi da dama kamar misali in ka biyo shi ya shiga sai ka ce ma ɗaya ya tsare wannan kofar daga na koro shi kai kuma bige bige hanci bige kan daga na kado shi kai kuma bige shi shine ake kira da annajash kenan ka firgita abu ka kaɗo shi wani ya tsare da kota kenan yana fitowa shi sai ya bige shi ne ce wala ta naje su kar kuma junan ku ingiza mai kan tura me ake nihi da muna wannan annajash shine shi ma je ka kasuwar dabobi ka gani an gane ko al'amarin duka akan sai yanda in ka zo sayan dabba da zaran an ga ka zo ka tsaya kawai wani sai ya zo sai ya taya dabbar dabbar da ba za ta yi ba jika arba'in dabbar da ba ta wuce jika talatin sai ce ya saya talatin da biyar na saya arba'in an gane ku sai ya yi gaba mi yake nihi don ya ruɗe ka ka ƙara shi kuma alhali baya nihin saya baya nihin saya kawai abin da yake in ma ya kasance sun yi haɗa baki da mai dabbar ko kuma ba su haɗa baki ba shi yana ganin wai ya masa wani gurnu ne cewa in ya sayar shi kuma sai ya kewayo sai ya fidda shi ya bashi wani abu to wannan haramun ne duk abin da baka nihinsa ya bayya halatta ka taya domin ka rubu wani abin da daman aniyar ka kai baka nihin saya dan ka ga wani zai saya ka zo ka taya wannan abu domin ka rubu wani ya kara akan haka to haramun ne shine ake ce ma ingiza mai kan turuwa shine ake kira annajash a larabci kenan shine manzo Allah ya ce mana wala tanajashu kar kuma junan ku ingiza mai kan turuwa domin shi ma wani nau'i ne wanda yake na zalunci gaba ta uku sai ce wala yazidanna ala bayyi akihi manzo Allah ya ce kar mutum ya dada wato akan cinikin dan uwansa misali mutum ne ya zo ya taya kaya suna famar shiryawa da shi mai kayan yana cewa na saya jika goma shi ko yana cewa ba da jika goma sha biyu kai sai ka zo ka nada ka ce na saya jika goma sha ɗaya to haramun ne ka bari ka ɗau haƙuri in har ba su daidaita ba ya tafi cinikin nan an fasa shi sannan kai ka zo ka shiga amma matukar mutum ya zo ana ciniki shi yana cewa kawo kaza shi yana cewa kawo kaza to bayya halatta wani ya zo ya dada haramun ne sai ka bari in ba su daidaita ba ya bar kayan ya yi gaba in ya so kai kuma ka zo ka shiga micece hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da hannun mu game da irin wannan al'amari shine domin abu ne wanda yake haddasa gaba da kiyayya shi ko duk abin da zai haddasa gaba da kiyayya da rashin zutuwa tsakankanin muminai musulunci ya haramta shi yanzu kaddara cewa ka zo ka tsaya kuna ciniki kana famar ka saya ka saya shi ka goma ana famar a sallama maka sai zo ce shi ya saya kaza aka sallama mishi ya karba menene zai biyo baya tsakanin ka da shi za ka ɗauke shi a matsayin makiyinka wanda baya nihinka da alkhairi kawai a ciniki ɗaya ɗaya ne yake halatta kar mu manta ya gabata shine cinikin da ake kira wantare shi wantara wannan daman nau'in ciniki ne ke bantacce shari'a ta halitta shi na abu ne za a daga wannan ya ce ya saya kaza wannan ya ce ya saya kaza wannan ya ce ya saya kaza har a kai farashin da ake bukatar a saya wanda bai kara ba akan wannan sai a ce to an sayar masa ko a zo a ce ga kayan sai da za a yi wantaran shi kowa ya rubuta ya sanya cikin envelope ma'ana cewa kaza ya saya idan aka buɗa a ga wanda farashin shi ya fi na kowa kenan shi sai a sayar masa shi wannan ciniki ne wanda yake ya halatta kamar yadda akwai nasi na hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yayi wantaran wani bawa wanda Nu'aym ibn Abdullah ya sayi wannan bawa to shine anan yace wala yazidanna ala bayyi akhihi kar mutum ya dada akan cinikin dan uwansa in har dan uwanka yana cikin ciniki bai fita ba to bai halatta kai ka zo ka kara gaba ta hudu sai ce wala ya ubanna ala khitbatihi kaza Allah yake kuma karya nemi aure akan neman auren dan uwansa in har dan uwanka musulmi ya je ya shiga yarinya ko mu ce ya shiga mace da sunan neman aure kuma an ba shi haɗin kai ta karkata zuwa gare shi ta yarda ta amince shi ma ya yarda ya amince to bai ya halatta wani ya sauko kai har sai shi na farkon ya fita ya bari me yasa saboda kasancewar shi ma abu ne wanda yake haddasa wato gaba da kiyayya a ce yau ka zo kun kashe magana da ita tana son ka kana son ta wani ya zo ya shiga to har ma faɗa suke wai ai sadaki ba aure bane ba su matan suke faɗa wai yanzu ma a kasuwa take sadaki ba aure ba ne to kaga shi ko sadaki ai ba a cewa a zo a kawo sadaki sai in an ba mutum haɗin kai an yi an amince kenan duk wadda aka yi sadakin ta ko ma ba a yi sadaki ba in dai an amince masa ita ma ta amince shi ya amince to bai ya halatta wani ya shigo sai in shi ya fita shine ya ce wala ya banna kada ya nemi aure ala khidbatihi akan neman auren dan uwansa mumini amma in a farkon al'amari ne bata ba shi haɗin kai shi ya shigo kai ka shigo shi ma ya shigo to wannan in kun kai ku goma ko sama da haka a lokaci guda kuna iya shiga amma in ta nuna ta karkata zuwa wani turin ya so kuma dole kowa ya san inda dare ya masa kamar yadda wannan hadisi ya gabata wanda fatima bintu kais take neman shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai mutane biyu suna neman aurenta abu sufyan da shi da muawiya wannan ba abu sufyan ba abu jaham da shi da muawiya take neman shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaba mata ɗaya daga ciki manzon Allah sai yake ce mata amma Muawiya sai yake ce amma Muawiya ki san da cewa shi Muawiya fa su'ulukul lama da lahu talaka ne ba shi da wata dukiya me manzon Allah yake nihi da cewa ba shi da wata dukiya ba yana nufin kamar yadda mu a yau in aka ce wani bayyana dukiya kenan talaka kawai wanda babu tarin dukiya a gunsa wanda kuma shi wannan daman shine abin da su mata suke hange ya abin da suke hange in mutum ya zo dukiya mi da mi gare shi kowane matsayi ne yake rike da shi albashin shi na wani an gane ko haka suke tambaya abu na farko abin da suke kallo shine dukiya kamar yadda wani ɗan takaitaccen wannan tiyatar da suke cewa wata ta kawo ma mahaifanta wanda take so ta aura sai ake tambayar sa ake tambayar ta ake cewa menene sai ta ce wai malamin makaranta ne tamkar an aiko musu labarin mutuwa wai mahaifin da sai ke tambaya malamin makaranta malamin jami'a ne ya ka ce a na firamare kaga kenan a nan menene muke so mu gane kenan mutane a yau kawai abinda suke kallo shine dukiya kuma wanda dama wannan shine dabi'ar ma kamar yadda wani mawaki yake faɗa shine ɗarfa shine yake yake cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'in nisa'i qabihu idza قل رأس المال إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب يريدن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب shine yace fa in tasaluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'in nisa'i tabibi yace in har kun tambaye ni game da halayen mata da ɗabi'unsu ya ce fa inna ni basirun ya ce ni fa masani ne ƙwararre ne akan sanin halayen mata da ɗabi'unsu ya ce kuma ni ɗabi'un likita ne bi adwa ihinna game da sanin rashin lafiyarsu na san menene ciwonsu sai ya ce idza sha bara asul mari in kan mutum ya yi hurhura suka ga ya koma da tijo au kalla maluhu ko kuma dukiyar shi ta kankanta ya zama talakka ne ya ce falaisa lahu min muddihin na nasibu ba shi da rabo game da son su ba bayan da za a yi su so shi in suka gane lattije ne ko kuma dukiya ta yi karanci a to shi ke falaisa rabu min rudihin na nasibu ba shi da rabo game da soyayyarsu da kaunarsu sai ya ce yuridina tara almali haisu alimna su fa mata rigaye rigaye suke gangarawa suke wato inda suka ga tarin dukiya yuridina tara almali haisu alimna duk inda suka ga tarin dukiya to anan suke ya ce wa sharkul shababi inda hunna ajibu wato farkon ƙuruciya a gunsu abu ne wanda yake mai ƙayatarwa in aka ce yaro ne matashi to ko ba shi da kwabo a aljihu sai ka gani kawai sun karkata zuwa gare shi ayi ayi kawai shi kenan sai dai dole ku haƙura in ku dattijo ne to yana da dukiya in yana da dukiya wannan dukiya ta lullube wannan gurgura tashi ko ka sa yin moto yau na yafi ka kyau sai kai tana ta faɗa tana cewa ni gurgurar tashi take wuri to kaga kasancewar wannan abu ne wanda yake sananne game da yanayin wato mata a yau imrul qais shi kuma wannan baituka guda uku sai jinu ce su a baiti daya shine yake cewa yake cewa a cikin yake cewa baitin nashi ya ɗan kwanta mu ya ce a rahunna layu hibibna man ƙalla maluhu wala man ra'ayna shaiba fihi wa qawwasa baitin nashi ce a rahunna layu hibibna man ƙalla maluhu ya ce ina ganin mata ba sa son mutumin da dukiyar shi ta kankanta talaka ba sa son shi wala man ra'ayna shaiba fihi wa qawwasa ko wanda suka ga hurhura ta fito akan ya tambari ya yi baka ya tsufa ba sa son to da haka anan da manzo Allah ya ce mata amma muawiya fa sulukul la mala lahu muawiya talakka ne ba shi da dukiya abin da yake nihi ba ya da sana'ar da zai iya rike mace ba ana nihi tarin dukiya ba an gane ko dole ya zamanto mutum yana da dukiyar da zai biya sadaki kuma ya daudawainiyar mace ko yana da sana'ar da zai iya rike mace ya zamanto yana da sana'a sai ce mata wa amma abu jaham sai ce fa suluhu kullama da lahu yace sanade shi abu jaham wannan wa amma abu jaham fa yake cewa fa kana la yadul asa an atiki manzo Allah yace baya sauke sandar shi gabarin wuyan shi kullun a wuyan shi take ma'ana mace ba ta masa gani gani in ta masa ba daidai ba to za ta sha duka manzo Allah sai yace an kihi usama abinda nake baki shawara ki auri usama ki auri usama ta bi shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta auri Usama ibn Zaid a shahida anan waɗannan duka mutane biyu ne suka zo suna santa kaga wannan a farkon karo ne kenan in mutum sun kai dubu suna iya shigowa a lokaci guda wannan yana so wannan yana so amma da zaran ta karkata zuwa wani to dole kowa ya san inda dare ya masa kenan baya halatta in ta ba da haɗin kai ga wani wani ya shigo sai in har shi na farkon ya bari sannan sai ya ce wala ta sa'alil mar'atu talaka uktiha maza Allah ya ce kada mace wato ta nemi sakin yar uwarta litas ta kafi a ina aha domin ta sauya abin da yake cikin makayinta an gane ko kar mace ta nemi cewa a saki yar uwarta domin ita ta sauya abin da yake cikin makayinta ma'ana ta farko a nan kamar misali kana aure da yan uwantaka in mun dauke ta a matsayin yan uwantaka ta danganta kai ne kake aure da mace kanwarta koyarta sai ta ce da Allah sakatta ni ka aure ne ka zo zan baka haɗin kai kaga yan uwarta ce ta hakika ta danganta to yana daukan wannan ma'ana ta farko ko kuma yan uwantaka ta musulunci saboda duk inda mumini yake dan uwa ne ga mumini kar wata mata ta nemi cewa mijin wanda ya zo yana son ta ta ce mishi saki matar ka ka sake ta sannan ni zan aure to wannan haramun ne haramun ne kasancewar ita mace ta nemi ta yi sharadin ta nemi cewa a a aini gaskiya ba zan baka haɗin kai ka aure ni sai dai in za ka saki matar ka ni ni dai nake so in zauna to wannan sharadi ne wanda yake baya halatta in har ma ka nuna mata kayar da wannan sharadi to cikawa da shi kuma bai zama wajibi a kanka domin sharadi ne wanda yake batacci in za ka iya mata wayo da dabara sai ka lallabe ta in ka lallabe ta kenan kasancewar wannan sharadi cikawa da shi ba dole bane ba saboda sharadi ne batacce ya ci karo da hukuncin Allah haramun ne irin wannan kenan matar da bata shigo ba ta yi sharaɗin cewa sai in a saki wadda take cikin gida ita za ta shigo ko kuma kasancewar misali kana aure da mata kamar guda biyu ko sama da haka kenan wata daga ciki ta tirsasa ta ce kawai dole sai ka saki wanci to wannan dukkan shi haramun idan ta yi haka to tamkar ta sauya abin da yake cikin makayinta kenan ta hada ya zama nata wanda Allah ya sanya arzikinta a ƙarƙashin wannan miji ci da sha to ke kin zo kin ce dole sai an sake ta kenan kin sauya abin da yake cikin makayin kin hada ya zama tuna kike kada shi ne annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha kar mace ta nemi wato sakin yan uwarta in ma yan uwantaka wadda take ta danganta ko kuma yan uwantaka ta musulunci litastakfi a ina aha don ta sauye abin da yake cikin makayin gaba ɗaya ya zaman tuna ta ita kadai wannan shine mahallu shahid game da zauwa da wannan hadisi domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ko mace ta yi wannan sharadi sharadi ne wanda yake batacci cikawa da wannan sharadi bai ya halatta haramun ne kuma irin wannan shine a hausa ake kira kamun farar tuje abin wadda take hannunka ka saki kuma ita wannan bata riga ta shigo ba babu shuruɗin lati la tahillu fil hudud قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا ليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم لآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فابتدي فابتديت منه بمئة شاة ووليدا فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد ميع جلد ميعة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام أقد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت wato wannan babi ne wanda ke bayani game da sharɗa waɗanda ba sa halatta game da yin haddi lafazin alhudud jam'i ne na alhad idan aka ce alhad hukuba wadda Allah ya shar'anta game da mai laifi cewa ga hukubar da za a yi masa an gane ko hukuma wadda take da gwalgwado wadda Allah ya shar'anta game da mai laifi kamar yadda ya faɗa mana wanda ya ma wani kazafi ya hukumar da Allah ya shar'anta shine a yi masa bulala tamanin in barawu ne a yanke masa hannu in abin da ya sata ya kai rubu dinar to wannan shine ake kira da alhad jam'insa shine hudud shine yace babu shuruɗin lati la tahillu fil hudud baban da ke bayani game da sharɗa waɗanda ba sa halatta game da haddika shine anan malam ya zo mana da hadisin da Abu Huraira da Zaid ibn Khalid al-Shuhani Allah ya kara musu yadda suke faɗa cewa inna rajulan min al-a'rabi lalle wani mutum daga cikin ƙauyawa idan aka ce al'arab jam'i ne na arabi in aka ce arabi shine ba kauye ai sakinul badiya mazaunin kauye jam'insa shine arab sawa'an balarabe ne ko ba balarabe bane shine ake kira arabi yace inna rajulan min al'arab lalle wani mutum daga cikin kauyawa a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah an shuduka Allah ya ce ina maka makiya da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya an shuduka Allah ya ce ina maka magiya ina haɗa ka da Allah ma'ana ina haɗa ka da girman Allah illa ka bai ta libi kitabillah iya abin da nake bukata kai mana hukunci bi kitabillahi da littafin Allah za mu shi alkur'ani abinda ake nihi bi kitabin lahi ai bi hukumin lahi kai mana hukunci da hukuncin Allah kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa ƙarshen suratul tauba ko kuma shi ƙarshen suratul anfal wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah ai fi hukumin lahi shine yace illa qabaita li bi kitabillahi face sai ka mana hukunci da hukuncin Allah faƙala da khasmul akhar abokin jayayyar na daban kenan dan uwan abokin jayayyar shi ko sai ya faɗa wa huwa afqahu minhu yafi wannan ba kauyen wato fahimtar inda aka sa gaba afqa ismu tafdil ne an ciro shi ne daga alfike idan aka ce alfikihu shine alfaham kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa qalu ya shu'aibu ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ما نفقه أي ما نفهم kamar yadda ya faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum ay la tafhamuna tasbihahum shi ne yace wa huwa afqahu bil ma'ana ya fi shi fahimtar inda aka sa gaba sai yace na'am yace kwarai ya manzon Allah kamar yadda ya nema haka nima nake bukata faƙaɗi bai na nafi kitabin lahi zartar da hukunci tsakaninmu da hukuncin Allah ya ce wa azalli ya rasulallahi ba ni izinin yin magana ina buƙatar a bani izinin magana kaga wannan gaba ita kanta dalili ne wanda yake nuna ya fi wancan fahimta don haka wannan ladabi ne daga cikin ladabba na shari'a in ka zo gun alkali a baka ɗaukan zance farko abin da za ka yi sai ka nemi a baka izinin faɗa ka faɗa shine yace wa azalli yace ya rasulullahi ba ni izinin magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qul manzon Allah yace faɗa abin da zaka faɗa qala sai yace innabni kana asifan ala hadha yace ya rasulullahi abinda nake faɗa maka nake tabbatar maka lalle wato ɗana ya kasance asifan ala hadha bara ne na wannan mutuma idan aka ce asif shine al'ajir kamar boyi boyi ya dauke shi a matsayin boyi boyi ne yana masa aikace aikace shine yace innabni kana asifan ala hadha lalle ɗana ya kasance bara ne ma'ana ma'aikaci ne ala hadha ga wannan mutumin shi ya dauke shi aiki fazana bi mura'atihi sai ya zina da matar mai gida ya yi zina da ita menene yake kawo haka shine sakaci kamar misali an ɗauki boye-boye ko an ɗauki wani lebura kawai sai a maida shi tamkar ɗan cikin gida ko ina ya ringa shiga yana fita a bar shi wai ya zama wai kamar ɗan cikin gida ne wai kamar ɗanta ne to irin wannan shine yake kawo irin wannan hadari kamar misali yanzu so da yawa za ka gani mutum wai ya ɗauki direba ne wai na matar shi duk inda ko bulaguro za a ko ina ne kawai sai a haɗa ta da direba zai kai ta to in ba tsoron Allah ba menene zai zaman shamaki tsakanin su da wani kuma don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da cewa duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama baya halatta ya kadaita da mace wadda ba ta halatta gare shi wadda ba muharramarsa ba ba diyarka ba ba muharramarka ba kuma ba matarka ba ka zo ka kadaita da ita manzon Allah ya ce baya halatta la yahillu yake cewa la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yakhluwa bimra'atin la tahillu lahu ko kuma a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أو كما قال manzo Allah ya ce mutum bai taba kadaita da matar da bata halatta ba gare shi ajnabiya face shaidani sai ya zama to shine na uku sai ya ringa izata kai ya ringa izaka akan aiki wanda yake na alfasha to shine yace fa zana bimra'atihi sai zina da matar mai gida sai ya ce wa inni ukubirtu ya ce lalle ni an ba ni labari anna alabni arrajim lalle jajjefewa har mutuwa shine iya abin da yake kan ɗana wato na ukuba aka ba shi labarin cewa ɗanka abin da yake kan shi shine a jajjefe shi har ya mutu don haka ya ce fafta daitu minhu bi mi'ati shatin wa walida sai na yi belin ɗana game da shi wannan mai matar cewa zan ba shi tinkiya ɗari wa walidatin da baiwa zan ba shi tinkiya ɗari da baiwa akan cewa hukubar da aka ce ɗana za a jajjefe shi har ya mutu kenan a yafi shi ne ce fafta daitu minhu sai na fanshi ɗana bimi atishatin da tinkiya ɗari wa walidatin da baiwa cewa zan bada kenan a kyale ɗana ya ce fasa'altu ahadal ilimi sai na tambayi masana kaga kenan fatawar da aka bashi a farko jahilai ne suka gaya masa suka bashi fatawa kawai da ra'ayinsu ya ce fasa'altu ahadal ilimi sai na tambayi masana malamai fa akhbaruni sai suka bani labarin annama alabni jaldu mi'atin wa tadribu ayi suka faɗa mun cewa iya abin da yake kan ɗana shine bulala ɗari kuma da bakuntar da shi zuwa wani gari shekara guda a kore shi daga mahaifarsa a maida shi wani gari sai ya shekara sannan za a ba shi izinin dawowa suka faɗa min cewa wannan ita ce iya ukubar da take kan ɗana wadda shari'a ta tabbatar domin dan nashi bai taɓa yin aure ba saurayi ne wa anna alamra ati haza kuma suka faɗa mu suka ce matar wannan mutumin iya abin da yake kanta arrajam shine a jajjefe ta har ta mutu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله صلى الله عليه وسلم سيج والذي نفسي بيده rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa nan zaka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannuwa hannuwa wanda suka dace da girmansa mun fahimci ma'anar hannu amma mun jahilci haƙiƙani da kaifiyar yadda hannun Allah subhanahu wata'ala yake shi kadai ya san yadda hannunsa yake amma a nan manzon shi ya tabbatar masa cewa yana da hannuwa kamar yadda ya tabbatar ma kansa innal ladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kuma haka ya faɗa bal yadahu mabsuqatani yunfiqu kayfa yasha haka ya faɗa a walam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun haka ya faɗa kuma wasu samawatu maɗuwiyatun biyamini shi ne ya ce wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi wazan Allah ya ce lalle ne zan zartar da hukunci tsakaninku bi kitabillahi da hukuncin Allah hukuncin Allah zan muku dama manzon Allah ba shi da wani hukunci in banda na Allah ba shi da nashi sai na Allah sai ce alwalidatu wal ghanam raddun a wata nuska ana samu raddun alaika manzo Allah ya ce baiwar da tinkiya ɗari da zaka bayar manzo Allah ya ce raddun alaika an mayar maka da kayan ka ba a bukata a gane ku kenan kaga a farko sun bashi irin hukuncin da a wato masu garin ko mu ce sarakunan ƙauye da masu gari su ma wasu daga ciki na cewa in aka zo da mutumin da ya yi shashanci da wata in aka kama su in aka zo tara ake dora masa in aka dora masa wannan tara shine sai a ba shi wannan a ba shi mai matar kuma su sarakunan har da kuma su ɗau wani abu daga ciki su ma su yanka abin da suke so shine wa hukuncin da suke yi duk da cewa wani dan uwa ya faɗa mana cewa a kundin a kundin shari'a na ƙasar nan ma akwai wannan tara wanda ita gwamnati take amsa haka dai wani ya ba mu labari to dan haka shine sai ya ce alwalidatu wal ghanam raddun wato baiwa da kace zaka bayar da tumaki da rima za Allah ya ce an mayar maka da kayanka raddun bi ma'ana mardudun alaik sai ya ce wa alabnika jaldu mi'atin wa tagribu amin manzo Allah ya ce iya abin da yake kan danka shine bulala dari da kuma bakuntar da shi zuwa wani gari tsawon shekara guda za a kore shi a nisanta shi a maida shi wani gari sai ya shekara guda sannan zai za a bashi izinin dawowa manzo Allah ya ce wannan shine iya abin da yake kan danka kaga wannan maza Allah ya faɗa masa wannan fatawa da malamai suka bashi to wannan shine daidai abin da yake cikin hukuncin Allah maza Allah sai ya ce ugudu ya unais ya faɗa ga wani sahabinsa ya ce ya unais unais tasgir ne na Anas ma'ana ɗan ƙaramin Anas kenan sai ka ce unais kamar yadda in ka ce Umar sai ka ce Ubayr in Amir ne sai ka ce Uwaymir waimir kamar yadda sahal sai ka ce suhail shi ne ya ce ugudu ya unais ilam ra'ati haba maza Allah ya ce ya kai unais isan mako ka tafi wajen matar wannan maza Allah ya ce gobe ka yi safiya ka je wajen matar wannan mutuma ka tambayi ta wai abin nan da aka faɗa haka ne fa ini ta rafat in ta yi furci ta tabbatar da cewa ta yi zina da wannan yaran maza Allah ya ce masa farshun ha jijjife ta an gane ku ka tara jama'a a jajjefe ta har ta mutu ƙada sai yake faɗa wato shi abu huraira da zaidi ibn khalid suke cewa fagada alaiha unai sai ya yi sammako zuwa gun wannan mata ya tambaye ta fa a tarafa ta yi furci ta tabbatar da cewa haka ne fa'amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farujimat manzon Allah ya yi umarni aka jajjefe ta har mutuwa wanda wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin hanyoyi na tabbatar da haddi na zina shi wanda ya zinar ya furci ya tabbatar da cewa haka ne amma da sharaɗa a tabbatar da cewa lafiyar shi kalau ba shi da wani abu wanda yake na taɓin hankali kamar yadda wani ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi la yi zina manzo Allah sai ya kauda kai yayi bi kamar bai ji ba manzo Allah ya juya fuskar shi har sai ya koma ya fuskanto manzo Allah ya ce ya rasulullahi na yi zina manzo Allah ya juya kanshi yayi kamar bai ji ba har ya saki dawowa ya fuskanto manzo Allah ya ce ya rasulullahi na yi zina manzo Allah ya ce masa wai kana da hankali ko yace lafiya ta kalafi ka san menene zina manzo Allah ya tambaye shi ya ya ya ya ya ya ya ya kai ya ba manzo Allah bayani ɗaya bayan ɗaya a lokacin da manzo Allah ya tabbatar da haka sannan manzo Allah ya sa aka jajjefe shi kaga inda ya rufa ma kanshi asiri kamar yadda Allah ya rufa masa to wannan ba maganar a jajjefe shi sai ya tuba ya kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala da haka sai duk da cewa ɗabi'a ce ta mumini shi mumini in ya aikata laifi to fama yake yaya za a yi fita daga cikin wannan kunci neman a tsarkake su ne ta haka a nan ta yi furuci ta tabbatar da cewa haka ne ta yi karya ta ce ba haka ba karya ba ɗabi'a ba ce ba ta mumini don haka a nan maza Allah sai ya umarni aka jejjefe ta har izuwa mutuwa don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana dukkan wani sharaɗi wanda za a yi game da ɗauke wani haddi daga cikin haddika da ubangiji ta'ala ya shar'anta to sharaɗi ne wanda yake batacci an gane ko duk tarar da za a yi na cewa a ya ba da kaza shi kenan an yafe masa shine hukuncin to wannan hukunci ne batacci don haka dokar allah ita ce doka duk wata doka koma bayan ta allah subhanahu wa ta'ala shirme ne da hayaniya don haka wannan tara ko miliyan nawa aka dora mishi ya biya to bata dauke masa ba wannan laifi tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala in ana zartar da dokar Allah to ita ce za a zartar don haka kenan duk sharaɗin da sharaɗin da aka zo aka yi da sulhun da aka yi na ya bada tunkiya ɗari da baiwa cewa a kyale ɗan shi ya yi belin ɗansa wannan sharaɗi ne wanda yake batacci cewa in har ya bada kenan za a kyale da shi wannan sharadi ne ba ta ce iya abin da yake dokar Allah ita ce za a zabta nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك